Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wannan shine darasi na biyu a cikin daura ta matnul ashmawi ko ashmawiya karatun littafin ashmawi za mu tashi a wa amma fada'ilu salati fa asharatun akwai wani uwa ya faɗakar da ni wajen bayanin baligi da da albalig da almumayyiz na faɗi kishiyar wajen bayanin baligi shine wanda talla take dole akan shi ma'ana albulugu shartun ne lil wujub sharadi ne na wajibci amma ba sharadi bane na inganci kinan dan mutum bai balaga bai sallah sallah shi tami tayi amma dan bai yi ba ba za a bashi mi ba zunubi shine kishiyarsa almumayyiz ma'ana wanda shi ba dole bane yayi sallah amma in yi sallar sallar tami sallar ta inganta yana da lada a kanta lokacin da ya balaga za a sami shi wannan ladar a cikin me a cikin ma'auninsa na ayyukan alkhairi shi yasa duk wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi da iyaye masu addini suka yi ta sa shi sallah tun yana dan karami zai sha mamaki in ya zo lahira zai sha mamaki in ya zo lahira dan me dan saboda zai ga wata lada wadda shi da shi bai san yayi ta ba ma'ana lokacin da kamin ya balaga ne ta yin wannan abubuwan to za a kami shi wannan tulil ladan ce masa wannan falala ce ta Allah zunubin da kai kana karami ba a rubuta maka amma ayyukan alkhairi da kai ammi an rubuta maka don haka yana daga cikin gatan da zamu ma mu tun suna ƙanana mu mi mu sa su a tafarki na addini sha'ir yace wa yansha'una shi'ul fityanu fina على ما كان عوده أبوه وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه ديارا da kaga ya tashi yana addini ba wai kawai ra'ayi ne yasa yake addini ba a'a waye koya masa iyayensa na gaba gaba kuma me mahaifinsa Allah madaukakin sarki ya sa mu tarbiyantar da 'ya'yanmu tarbiyya wanda za su yi alfahari da mu a ranar gobe kiyama وأما فضائل الس... وأما فضائل الصلاة فعشرة أما مستحبا صلى غدا غوما ne na farko raf'ul yadaini inda takbiratul ihram daga hannu guda biyu a wajen kabbarar harrama wa tatwilu qira'ati subhi da kuma tsawaita karatu na sallar asuba wa zuhri da azhar wa taqsiru qira'ati al-asri da kuma karanta karatu na sallar la'asar wal magribi da magriba wa tawassutul isha'i da kuma ya kasance karatun isha'i tsakiya za a yi wa qawlu rabbana wa lakal hamd da fadin rabbana wa lakal hamd lil muqtadi ga wanda yake koyi da liman wal fadhi da wanda yake shi kadai wa tasbihu fi ruku'i was sujudi da kuma cewa subhanallah a cikin ruku'i da sujada wa ta'minul imami fi sirri faqat da kuma koyi da liman a cikin sirri kawai wa ta'minul imami da kuma cewa amin ana gan da ke ko fi sirri a lokacin da liman yake karatu na a sirrance shi kadai ma'ana abin da mala yake nufi shine idan liman yana karatun fatiha a sallar da ba a bayyana karatu in ya kawo laddalin mustahabbi ne ya ce ni amin ma'ana a sirrance shi kadai kin to ai ba liman kawai ke fatiha ba ko na baya su ma suna yi kenan har su ma na bayan ya shahe su wal qunutu da kuma yin al qunutu shi ma mustahabbi ne sai dai magana mafi inganci ba mustahabbi bane malamai ma suna san yashi daga cikin bid'o'i yin al qunutu a sallar asuba ai za ku ga wasu limamai in sun zo sallah sallar asuba in an zo raka'a ta ƙarshe in an ƙare karatu sai ka ji an yi me an yi shiru kamar an yi ruwa an ɗauke to alƙunuta ce suke yi wannan asarkin da suka zo akan ta da'ife ne ba su inganta ba yace ita kuma alƙunuta ita ce Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka ita alƙunutun wannan addu'ar ta tabbata amma yin ta a wannan wuri shine bai tabbata ba ya Allah mu muna neman taimakonka kuma muna neman gafararka kuma mun yi imani da kai kuma mun dogara da kai wa nusni alayka alkhaira kullah kuma muna yabonka daga baɗayan alkhairi nashkuruka wala nakfuruka muna gode maka ba ma kafurce maka wa nakhna'u laka ay wa nakhda'u laka muna kankan da kanmu a gare ka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruka kuma zamu kuma mun kubuce mun bar wanda yake kahurce maka ma'ana ya Allah duk wanda ya kahurce maka mun kubuce masa mun yi baran-baran da shi Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli ya Allah kai kaɗai muke bauta ma kuma dan kai muke sallah wa nasjudu muke sujada wa ilaika nas'a wa nahfidu kuma izuwa gare ka muke gaugawar ayyukan alkhairi wa nahfidu kuma muke kokari nahfidu ay najtahidu dan kai muke kokarin ibada narju rahmataka wa nakhafu azabaka muna kwadayin rahamarka kuma muna tsoron azabarka inna wa nakhafu azabaka aljidda muna tsoron azabarka mai tsanani inna azabaka bil kafirina mulhikun lalle azabarka ga kahurai mai haduwa ce ma'ana ba makawa za ta hadu da su wal kunutu la yakunu illa fi subhi ita al kunutu ba a yin ta sai sallar asuba khassa kawai wannan kuma kuskure ne shi ma al kunutu tana wazil ita ce dama ake a cikin farilloli kowace sallah ana iya yi wa yakunu qabla ruku'i kuma ana yin ta ne kamin ruku'i wa huwa sirrun kuma a sirrance ake yin ta kuma shi ma magana mafi inganci alqunutu a cikin sallar farilla ana yin ta ne bayan an taso daga ruku'i inga wannan bayanin dukkan buƙatar a maka shi ana ana karantar da ke wannan littafi abin da yazo karara manzon Allah in yana alqunutu a sallar farilla sai ya ɗago daga ruku'i sannan yake ni yake addu'a amma alkunutu a cikin yake da suna nawafil ko kuma alkunutu fil witiri alkunutu a cikin sallah ta witiri ita ce yake yi kamin yashe kamin yashe ruku'i yace kuma a sirrance ake yi magana kuma mafi inganci alkunutu a bayyana ake yin alkunutu a bayyana ake yi domin in ana alkunutu na baya ne ya kamata su ce to in ba a bayyana ba sun ce amin yawwa wannan shine kenan wa tashahhudu sunnatun kuma yin tahiya sunna ne akwai malaman da suke ganin tahiya farilla ce ta da salati da annabi wa lafzuhu lafazinta at-tahiyatu lillahi kenan ga yanda ake tahiya at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi gaisuwowi zuwa ga Allah tsarkaka masu kyawu da kuma salati ga Allah maɗaukakin sarki. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatu. Amincin Allah a kanka ya kai wannan annabi da rahamar Allah da albarkokinsa. Assalamu alaina aminci Allah a kanmu wa ala ibadillahi salihina da kuma kan bayun Allah salihai. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن إذا تمي التحية تحية أنا تمت التشهد تازو da shigogi daban-daban kusan siga bakwai tazo al-Imam al-Albani ya kawo su a cikin sifatu salat wannan azzakiyatu ta tabbata ana gane da kyau ko akwai wanda suka shekarun baya an samu wanda suka yi inkarin ta amma dai magana mafi inganci ta tabbata azzakiyatu lillah wanda ita kadai ce ke da wannan lafazi na azzakiyatu lillah na'am a wannan tahiyakin yana daga cikin abin da ya sa malamai suka ce ita farilla ce dole ne domin a cikinta ne ke da wata kalima wadda ita ce ta ba sallah darajar da ta fi kowace ibada ana gane da kyau ko malamai suka ce sallah idan mutum ya yi ta ya sabke haƙƙi nasa da kuma haƙƙin gabaɗayan al'umma na musulmi idan bai yi sallah ba to ya ci haƙƙin Allah kuma ya ci haƙƙin gabaɗayan musulmai bayan Allah ba sako ana gane da kyau ba domin manzo Allah ya ce idan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to kayi addu'a ne ga dukkanin mutunan kirki da yake tahiya a ban ƙasa kenan kowanne musulmi na da haƙƙi a gare ka a cikin sallar shi kame ka mishi addu'a to in baka yi tahiyya ba ka mishi addu'a yawwa wannan shine kenan yace fa in aslamta ba'da hadha ajza'aka idan ka sallame bayan wannan ma'anan bayan kai tahiyya kawai ya wadatar maka wa in shi ta kulta idan kuma ka so kana iya kace wa ashhadu anna alladhi ja'a bihi muhammadun haqqun ina shaidawa lallai abinda muhammad ya zo da shi gaskiya ne wa annal jannata haqqun kuma aljanna gaskiya ce wa annan nara haqqun kuma wuta gaskiya ce wa annas sirata haqqun kuma siradi gaskiya ne wa annas sa'ata atiya kuma lalle kiyama za ta zo ba makawa la raiba fiha babu kokonto a cikin ta wa anna Allah yab'athu man fil quburi kuma Allah zai tayar da wanda suke a cikin kaburburra wannan karin shi ma bai tabbata ba ana gane da kyau ko yawwa tahiya bakin ta inda muka tsaya kin nan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali Muhammad kina wannan shi salati ne ya tabbata zaka kara shi ya Allah kai salati akan Muhammad da iyallan Muhammad warham Muhammadan wa ala Muhammadin kai rahama ga Muhammad da iyallan Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kuma kai albarka ga Muhammad da iyallan Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim kama yanda kai salati da rahama da albarka ga Ibrahim da kuma iyallan Ibrahim fil alamina ka fifita su akan sauran halittu innaka hamidun majid lalle kai Allah hamidun ne ma'ana mai godadde ne majidun kuma sannan mai girma ne ma'ana ya kai Allah maɗaukakin sarki godadde ne ma'ana kai ne ka cancanci a yabe ka kuma a gode maka kuma kai Allah majidun ne majidi daga almajidi ne an an san almajidi ko yawwa almajid shine daukaka kenan Allah kai ne madaukaki mai girma akan komai Allahumma salli ala malaikatika ya Allah kai salati akan mala'ikunka wal muqarrabina da kuma makusanta ma'ana mala'ikunka makusanta wa ala anbiya'ika wal mursalina da kuma akan annabawanka da manzanninka wa ala ahli ta'atika ajma'ina da kuma akan ma'abota da'arka ajma'ina gaba ɗayan su ma'ana duk mu duka mun shiga ciki kenan ma'ana duk masu yi biyayya ba su yi Allah biyayya Allahumma ghfirli wannan kana iya ka ƙara shi bayan salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin addu'a ce wadda take ita kuma dama a a tahiya ta ƙarshe bayan tahiya da salati mutum yana iya addu'a abin da ya so ko Allahumma ighfirli wa liwalidayya ya Allah ka gafarta min ni da iyayena wa li'a'immatina da kuma shugabanninmu ma'ana yana nuhin dai malumanmu wa liman sabaqana bil iman da wanda suka rigaye mu da imani maghfiratan azman ma'ana gafara wadda take tabbatatta mai gafarta gaba ɗayan zunubi Allahumma inni as'aluka min min kulli khairin sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ina roƙonka gaba ɗayan alkhairin da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa wannan ai ka kai maƙurar addu'a ko duk alkhairin da manzo Allah ya roƙa to sai dai ba inda manzo Allah ya ce Allahumma kudidina kama kuɗi ta sahibu kuɗi wa kuɗan kabiran ya Allah yawwa shi manzo Allah bai ce Allah ba shi kuɗi ba kenan kenan in dai har ka san ka san kai kuɗi kake so to kaka ce duk abin da manzo Allah ya roƙa shi manzo Allah me ya roƙa yawwa mun ga wannan addu'ar ko yawwa Allahumma ahyini miskin miskinan ko ya ne addu'ar take اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ala ga da ai ka san miskini ko yawwa ai ba sai an fassara maka ba to kai kun baka so ka zama to miskini yawwa kuma ai Allah ma me yace ma manzo Allah wa qur rabbi zidni yawwa to wannan kaga Allah bai ce manzo Allah ce a ƙara mini kuɗi ba ana gane da kyau ko na'am to ba a gudun kuɗin amma dai a roƙi masu alkhairi ko yawwa na'am malam yace Allahumma inni as'aluka yace wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wa sallam Allah ina neman tsarin ka daga dukkanin sharrin da annabin kai nemi tsari daga gare sa Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna ya Allah ka gafarta muna abinda muka gabatar na zunubai da kuma abinda muka jinkirtar wa ma asrarna wa ma a'lanna da abin da muka ɓoye da abin da muka bayyana wa ma anta a'lamu bihi minna da abin da ma Allah kai kai mu sanin sa rabbana atina fid dunya hasana Allah ka bamu ubangijin mu ka bamu duniya kyaukyawa wa fil akhirati hasana a lahira ma ka bamu kyaukyawa wa qina azaban nar kuma ka tsiratar da mu azaba ta wuta wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat kuma ina neman tsarin ka fitina ta rayuwa da kuma fitina ta mutuwa fitinar rayuwa shine duniya ta ɗauke maka hankali game da bin Allah maɗaukakin sarki wannan shine fitinar rayuwa ha ita kuma fitinar mutuwa shine mummunan ƙarshe ana gane da kyau ko shine fitina ta mutuwa ko kuma abin da zai isko mutum lokacin da mutuwa ta riske sa ma'ana irin magagin mutuwan nan da sauransu وأعوذ بك من فتنة المحيا والم... ومن فتنة القبر دكما فتنة كبري ومن فتنة المسيح الدجال دكما شيطان شاهوه دك رحمر الله ومن عذاب دكما شيطان دكما فتنة دجال شاهوه دك رحمر الله ومن عذاب النار دكما عذاب الوتا وسوء المصير دكما مونر مكومة wannan su ne kaɗan daga cikin addu'o'in da mutum zai karawa a tahiya ta me a tahiyya ta ƙarshe a takaice a tahiyya ta ƙarshe ya halatta kai addu'in da kake so ana gane da kyau ko to sai dai in sallar farilla ce dole addu'ar da zaka yi ta kasance da larabci zaka yi amma in sallar nafila ce ya halatta kai da yaran da ka iya ka'ida suka ce yughtafaru fil nawafil ma la yughtafaru fil fara'id fil fara'id haka kuma suke cewa jinsun nawafili awsa'u min jinsil fara'id ma'ana akwai abubuwan da an hana su a sallar farilla amma kuma ya halatta a yi su ami a sallah ta nafila na'am wa amma makruhatu salati amma abubuwan da aka yi kyamaci a yi a cikin sallah fa du'a ba'da al-ihram shine addu'a ba'da al-ihrami ma'ana bayan kabbarar harrama to wannan kun ga ya saba ma sunna ko domin karara akwai du'a ul istiftah to kun ga dama ai du'a ul istiftah kun karatun sunna ne yazo da ita a da ba a san wata addu'a bude sallah ba kawai da an yi Allahu akbar ce alhamdulillahi rabbil alamin amma lokacin da karatun sunna yazo aka ji ai ashe sunna manzon Allah yana wata addu'a kamin ya fara mi karatun Fatiha kun ga anan su a wajen su ma makruhi ne mu kuma sai mu ce menene sunna ne wa qabla alqira'ati shine ma'anan addu'a bayan kabbarar harama kamin mutun ya fara karatu na sallah wa du'a fi asna'il fatihati da kuma addu'a a tsakiyar fatiha wa asna'is surati da kuma tsakiyar sura abin da yake nufi shine misali kun san ai a cikin karatu ya tabbata manzo Allah in ya kawo wajen wajen wajen bayanin azaba yana mi yana neman tsari in ya kawo bayani akan rahama yana mi yana yana roƙar rahama to shine ma'anan makruhi ne a malikiya mutum yayi addu'a a cikin mi a cikin karatu na Fatiha ko karatu na sura wa du'a'u fi ruku'i haka kuma makruhi ne mutum yayi addu'a a cikin ruku'i shi ma wannan ya tabbata wa amma ruku'a fa azimu fihi rabb kamar da zo a hadisi shi ruku'i tasbihi kawai ake yi wa du'a ba'da tashahhud al-awwal da kuma addu'a bayan tahiyya ta farko kenan tahiyya ta farko makruhi ne mutun yayi addu'a amma ta biyu sunna ne mutun yayi addu'a wa du'a ba'da salamil imami da kuma addu'a bayan liman ya sallame tabbas wannan makruhi ne yana ma iya lalata sallar liman ya sallame assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma kace a ba kare addu'a ba sai kai addu'ar ka ana gane da kyau ko sai in tahiya ce baka ida ba ko salati wannan kana iya kai da sauri sauri ka ida sai ka mi ka sallame domin manzo Allah yace innama ju'ila al-imamu li utamma bi lima an sa shi dan ayi koyi da shi kinan kuskure ne kaga an sallame shi mutun ya tsaya yana ta yana ta surutu cikin sallah nace surutu ma'ana addu'ar da yake surutu ce dan yana yin ta inda bai mi ba bai dace ba ayi wasujudu ala siyabi da kuma sujada akan tufafi ana gane da kyau ko wal busti da kuma shinhida wa shibhihima da abun da ya kama da su mimma fihi rafahiyya na daga cikin abun da kawai dan dadi ne ake ma'ana ar-rafahiyya shine shine shine abubuwa na jin dadi ana gan da kyau ko kamar misalin irin taffuna na kasaita a malikiyance makruhi ne mutum yayi sallah akan su taffuna na kasaita wannan muke ciki yana ciki ko bai ciki a yana ciki ko bai ciki anya ko yanzu yana ciki wani tafi in ka aza goshi sai ka ji kamar ka daga yawwa to kenan in ka ga wani tafi ai wannan wannan ba komai bane to bi khilaf al hasir malan yace sabanin tabarma ba sai haramun bane makruhi ne suka ce sabanin tabarma ma'ana ita tabarma ba makruhi bane فإنه لا يكره السجود عليها با أكره أن تسجد أكنتا ولكن تركها أولى sai dai barin ko tabarman ma ka bar sujada akan ta shi yahi wa sujudu alal ardi afdal mutun ya sujada akan kasa shi shi yahi to takaita dai wannan dai duka ijtihadi na malaman malikiya ana gane da kyau ko ijtihadi na malaman malikiya domin hatta lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shahida ta sallah akwai shahida ta sallah manzon Allah a gidan shi yana sallah akan akan dadduma irin na zamanin su bayan haka kuma akwai rawani laraba sun shahara da yin rawani kun ga sujada akan rawani babu wanda ya taba ce maka ni makruhi ne ana gane da kyau ko kuma rawani in kai sujada akan shi tabbas goshinka bai mi ba bai tabi kasa ba to a takaice dai duka wannan yana daga cikin istihadat na malaman malikiya abinda dai ba a so shine dan kyamar kasar ne yasa kake sujada akan mi akan wani abu wani kaya wani tufafi ko wani abin da ya kama da haka amma in ba dan kyamar kasar bane babu wani laihi akai wa min al-makruhi as-sujudu ala kauri imamatihi aw tarafi kammihi yana daga cikin makruhi mutum yayi sujada akan nadi na rawaninsa kaga wannan ko a cikin malikiyyan ma ya saba ma wasu malikiyyan mun gani a ahlari ko babu lahi mutum yayi sujada a ala tayyatin aw tayyatayn shi har ma ribinyi biyu yace ya halatta kai ana gane da ke ko na'am ya ce autor fi kammihi ko kuma gehen hannun rigarsa misali mutum ya shinhida hannun rigarsa ko halshen lagensa ya yi sujada a kan shi sai inda larura misali akwai tsananin mi akwai tsananin zahi ko kuma akwai duwatsu wanda in ka aza goshinka za ka iya jimuwa wannan balaguran da na yi na shekaran jiya na gamu da wannan kun san ana bis a bakin ariyar wajen huta kun san ana sabuwar sabuwar hanya to sun zuba gravier kinan nasu to yayi tsaki sosai inda ba ma goshi ba kawahu wallahi in ka aza sai ka ji kamar allura ce ake sussuka maka ni dai nazo na kabarta sallah sai Allah ya Allah ya kado mini wani bawan Allah ya zo da tafin shi shahida a gabana ana ganin da ke ko sannan ji dadin sallah in ba shi ba kawahu na jin nake kamar sussuka mini allura ne ake yi to na bar yawo da balaguro da tafi ne don in ni manta shi nake yi to shi yasa sai na bar tafiya da tafi duk in ni yaddo shi nake yi kullun cikin hada muke ni da ni da uwar gida tsadaddan tafi da an da na sai da shi balaguro to ban komowa da shi bai yawa ban ma kai ma inda zan balaguran nake nake nake manta shi to shi yasa na bar tahiya da shi to irin wannan kun ga babu laihi tunda niyyata lokacin da nazo in nazo wajen sujada niyyata in jawo takalmi takalmi na in aza in sujada akan shi tunda tsinin yana iya ji mini ya hana min nutsuwa a cikin sallah ita kuma nutsuwa a cikin sallah me yake al-khushu'u lubbu salah ko yawwa shi kuma nutsuwa ita ce abun gakin asalin sallah a take take na inda larura babu lahi mutun ya aza wani abu ya sujada akan shi malam yace wa menene aure da'ihi ko yawa ko lagen shi kenan kummihi hannun rigarsa aure da'ihi ko kuma lagensa wal qira'ati fi ruku'i da kuma karatu a cikin ruku'i ba a karatun qur'ani a cikin ruku'i was sujud da sujada wad du'a bil ajmiyya lil qadir ala al arabiyya to kun ga magana da muka yi can baya makruhi ne mutum ne addu'a da halshe wanda ba larabci ba amma ga wanda yake iya yin larabci ana gane da kyau ko yawa makruhi ne amma dukkanin shi a cikin sallah ta nafila waliltifatu fi salati da kuma kun ganin da yace a da yin addu'a da yaran da ba larabci ba ga wanda ya iya ne larabci wannan shi ake ce ma a mantuku alkalam ana gane da kyau ko yawwa yanzu shine wannan mantukul kalam yanzu sai mu zo ga ko mafhumul kalam yanzu sai mu zo ga mafhumul mukhalafa ana gan da kyau ko mafhumul mukhalafa kenan wanda bai iya larabci ba ya halatta yi mi yayi mi yayi wani yare kenan kaga in kace ma wani ya halatta cikin sallah kai addu'a da wani yare wanda ba larabci ba in baka iya larabci ba in yace maka ina dalilin ka ce mishi mi ce mishi mi littafin ashmawi kaga dadin karatun littafin fiqh gashi malam yace wanda ya iya larabci ba zai da wani yare wanda ba larabci ba kenan wanda wanda bai iya larabcin ba fa ya halatta yi ne yawwa da larabci walil tifatu fi salati da kuma waige waige a cikin sallah waiwaye waiwaye a cikin sallah wa tashbiku asabihi da kuma a me yake da suna hada yan yatsu shine tashbikul asabi kana cikin sallah sai ka ga me yan yatsunka haka wa farqa'atuhuma da kuma me yake da suna kwaskwata su kwaskwatawa ake cewa ko irin wannan ka yawwa kun je yana ƙara bai hituwa ga mikro yawa wannan daddanna da zaka eh ana cikin sallah mutum ya haka makruhi ne domin yana yana ta da khushu'i ko yawwa rashin khushu'i mhm amma in ba cikin sallah bane ba makruhi bane wa wadu'u yadaihi ala khasiratihi da kuma dora hannuwan shi akan kugun shi mutum na cikin sallah sai ya hakan ga ni nake cewa ai wannan renin renin wayo ma ne ko kai ko ma'aifin ka kake tsaye ka rike kugu ai za a ta kai ka rena balle a ce gaban Allah madaukakin sarki kake ka aza a hadisi manzo Allah yace sallar yahudawa ce kun ji mutanen banza suke haka ana tsaye gaban Allah an kawo mai shirin hada yawwa malam yace wa iqa'uhu da kuma iqa'a abinda ake cewa iqa'a shine zaman zaman karnai a cikin sallah wasu kuma malamai suke cewa al-iqa'u kullu jilsatin nuhiya anha fi salati duk zaman da aka hana a cikin sallah wasu ka ce a iqa'u duk zaman da ba shi ake a cikin sallah ba in kai kai iqa'i wa zai nuna mana zaman kare wanda a me ake ce mata duddige maimakon a lankwasa shi sai a mi sai a bude shi a bude kawahun kuma sai a zamana akan duwawu yawwa to wannan shine da jaki da kare duk haka suke zama ba jaki ba nake so raƙumi raƙumi ma haka yake zama na'am wa tagmidu ainihi da kuma rumtse idanuwa shi ma makruhi ne wa wad'u qadamihi ala al-ukhra da kuma dora duddugensa guda akan wani ma'ana kana cikin sallah kana tsaye sai ka ɗauki kanka guda ka aza akan akan guda ko ka game suri guda wa wa tafakkuruhu bi amrin dunyawiyin da kuma tunaninsa a cikin wani al'amari na duniya wa hamlu shay'in bi kummihi ko kuma ya ɗauki wani abu a cikin hannun rigarsa aw famihi ko kuma a cikin bakinsa wanda zai rika yin tashwishi hakan ga ma'ana ya sa wani abu a cikin hannun rigarsa ko a cikin bakinsa wanda zai iya wani ƙara wa abasun bi lihiyatihi da kuma wasa da gemensa kun sa akwai masu wasa da geme akwai ma wani shi gemen jawo shi ma yake na cijewa haka yake ta jawowa na cijewa to wani fassara ce shi ya fahimci wani alaji ne yace a fahimci duk in kaga alaji na wannan to an an tafka wata asara shine sai sai ta cizin geme ita jawo geme yana sa cikin baki yana cishewa a a ba cikin sallah ba kaman zaune hakan ga ana zaune ana hira kawai sai ya kamo geme ita cishewa to to in kai shi a cikin sallah makruhi wal mashhuru fil basmalati wa ta'awuzi al karaha yace magana mafi inganci a cikin mazhabarsu ta malikiya an samu saɓani yana cewa makruhi ne yin bismillahi da kuma a'udhu billahi fil farida a sallah ta farilla dunan nafila banda nafila sai dai magana mafi inganci bismillah da a'udhu billah sunna ne karanta su akwai malaman da ma suke ganin farilla ne bismillah ita a wajen karatun fatiha ana gane da kyau ko sai inda ya ce bayyana su to bayyana su wannan shine me shine makruhi ko khilafu sunna ma tunda a sunnance manzo Allah baya bayyana bismillah amma a'udhu billah da bismillah sunna ne ana yi kowace raka'a in zaka kai a'udhu billah kai bismillah wa an qawli malik qawlun bil ibaha wa an malik qawlun bil ibaha yace an samu ni kauli na malik akan cewa halal ne ya halatta ba ma wai sunna ba ya halatta ayi bismillah da uzu billah to mu kuma muka ce sunna ne ana gane da kyau ko da hadisai da suka tabbata hadisai wanda suke shahararru nan kasa kasa in kadin wanda ya karatun bulugul maram ma zai iya tabbatar da haka ko cikin umratul ahkam ma mun karanta shi hadisai ne da bukhari da muslim suka rawaito wa an ibni maslama wa an ibni maslamata annaha manduba to kaji dai sai malam dai sai sabkowa yake an karɓo daga ibnu maslama ɗaya daga cikin manyan malaman fikihu ya ce manduba ce ma'ana mustahabbi ma ne a yi bismillah da a'udhu billah wa an ibni nafi'il wujubuha to kaji dai mun yo ƙasa ko mun yi sama ma za a cewa an samu daga ibnu nafi akan cewa kai wajibi ma ne bismillah da a'udhu billahi fa in fa'ala shay'an min al-makruhati fi salatihi kuriha lahu zalika amma shi malam a fatawar shi fa makruhi ne shi yasa yace Allah mashhur yace idan mutum ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da ake kyama a cikin sallah ana gane da kyau ko kuri halahu zalika to an kyamaci wannan abun da yayi wala tabtulu salatu sai dai sallar shi bata lalace ba wallahu a'lam Allah shine mafi sani kenan wannan abun duka da aka zano ba su lalata sallah sai dai suna rage mi ladarta sai waiwayi idan mutum ya juya jikinsa ya juya daga alƙibla shi wannan sallar ta ne ta kafi na babu mandubati salati babu mai bayani akan mustahabban sallah wa yustahabbu lil mukallafi an yatanaffala qabla az-zuhri wa ba'daha ana so ga baligi yayi nafila kamin az-zuhr da bayan az-zuhr wa qabla al-asr wa ba'da al-maghrib da kahin la'asar da kun bayan magriba wa yustahabbu ziyadatu fi an-nafl ba'da al-maghrib kuma mustahabbi ne ana so mutun ya ƙara a nafila ta bayan magriba shine wa yustahabbu ziyadatu fi an-nafl ba'da al-maghrib ha eh ba yana nuhin dai ma'ana in kai duka dai ba da ne yana nuhin yana nuhin in kai in kai in kai nafila guda biyu kuma kana iya ka ƙara kuma wata guda biyu shine abin da yake nihi anan amma da ya ce kabla da ya yi zamantowa sunna domin ya tabbata a hadisi manzo Allah yake sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib liman sha'a ku yi sallah kahin magriba ku yi sallah kahin magriba ga wanda yaso wanda yake nuna sunna ce mai karhi sallar nafila kahin kahin magriba idan rana ta fadi wa inna ma huwa ala tariq al-istihbab yace duka dai wannan yace wa hadha kulluhu laysa biwajibin wannan nafilul dukkanin su ba wajibi bane sai dai mustahabbai ne wa kadhalika yustahabbu duha haka kuma ana son yin walha sallar walha ita lokacin ta yana farawa daga lokacin da rana ta dago ana gan da kyau ko zuwa ta zo tsakiya da rana ta zo tsakiya shikenan misali zamu iya cewa daga karhe 8 na sahi zuwa karhe 12 na rana da ƙwarhi goma sha biyu ta ranar ta yi lokacin sallar walha ya ƙare. Wa tarawihu wa tahiyyatul masjidi da tarawihi da gaisuwar masallaci wa shaf'u da kuma shafi'i. Kina ita ma sallah ta gaisuwar masallaci sunna ce ba wajibi ba ce. Idan ya kasance ma ka zo a masallacin baka isko wuri ba, abin da yi ma shine ka zamna dan kakka kakka takura ma mutane domin la darara wala zira in baka yi nafila ba baka da laifi amma kuma in ka cin sai ka yi nafila kuma sai ka ture wasu ka matse wasu to abin da yi dacewa ma in ka zo sai ka mi sai ka zamna ba sai ka yi nafila ba wannan shi malam yace wa shafi'i ko wa shafu da kuma shafi'i da witr wa shafu da shafi'i wa aqalluhu raka'atani mafi karancin sa shine raka'a guda biyu wal watru da kuma wutri raka'atun shi raka'a guda ne kamata yace shafi'i da wutri a hade suri guda raka'a biyu biyu sune shafi'i idan kai guda yayi me wutri ko kuma kai raka'a uku shira da juna kai me kai wutri yace wal witru raka'atun ba'dahu wutri raka'a guda ce bayan shafi'i wa huwa sunnatun mu'akkadatun kuma shi kuma sunna ce mai ƙarfi sosai wannan hatta a mu taso mu gaskiya mun isko wannan sunna tana da ƙarfi sosai ta shafi da witiri dan ni a taso mu a masallacin ma'aifin mu na taso ma'aifin mu limami ne a cikin masallaci na taso ma zan cewa an kai lokacin da ina limanci ina ina ladanci har lokacin da ina limanci to ni tun tasowar mu ni farko ma na azumi sallar sallar isha'i sau biyu ake yin ta lokacin muna ƙanana tunda in aka ƙare sallar isha'i ta farko ita nake jima sallar isha'i ta farko mutane suka tai saura amma da yawa daga cikin mutane suna tsaya sahun nan na farko kusan duk suna tsayawa an ƙare addu'a don suna addu'a in aka ƙare addu'a aka shafa kuma sai a tashi ai sallah ta isha'i ta biyu in shi ne ita kuma raka uku ake sai da baya na gano ashe ita ce shafi da witiri to haka ake yi har tsohon mu suka Allah ya dauki rayuwar su haka suke yi in an yi sallar isha'i an tsaya an yi addu'o'i an yi lazumi ana gane da ko an yi wuridi sai a tashi aimi shafi da witiri raka a guda uku kuma yanda kasan ana ma sallar isha'i ladanci ita ma haka ake mata ladanci dan mutane suna tsayawa to amma yanzu da duniya ta lalace wani bai ma san me a shafi da witiri ba kuma kun ga sallah ce mai muhimmanci sosai manzo Allah yake autiru ya ahlal qur'ani fa inna allaha witrun yuhibbul witra amma sai dai an yi so a yi ta a gida ba a masallaci ba to mai yawa su suna yin ta ne a masallaci dan mafi yawanci an ta gida shagaltuwa ake yi ko kuma wasu in sun hita da masallacin wurin aiki ne za su misali to in haka ne ka yi ta a masallacin shi yahi malam yace والقراءة في الشفع والوتر جهرا shi kuma karatu a sallar ta shafi da witiri a bayyana ake yi shi da ya halatta a yi a asirce wa ya fi shafi fi raka'atil ula bi ummil qur'ani a sallah ta shafi'i raka'a ta farko ana karanta fatiha wa sabbih isma rabbikal a'la da sabbi wa fi thaniya bi ummul qur'ani wa qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu kuma fatiha da kuliya wa fil witri bi ummil qur'ani wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn a raka'a ta uku kuma witri kenan fatiha da qul huwallahu da qulauzai wa raka'atul fajri kenan wannan shine abin da aka yi so a yi wannan surorin su aka yi so a karanta amma ana iya saba wata ranka karanta wasu wanda ba su ba wa raka'atul fajri min ar-raga'ibi mala yace raka'o'i guda biyu na bullowar alfijiri min ar-raga'ib ai suna daga cikin sallolin da aka kwadaitar ayi ai mimma ruggiba fihi suna daga cikin sallolin da aka kwadaitar ayi wa qila min as-sunani wasu suka ce kuma a suna dai daga cikin sunnoni domin malaman malikiya suna da istilahi na arraga'ib da as-sunan sunna ita ce abin da ba a ce kai ba ma'ana ba a yawaita kwadaitarwa akan yin shi ba shi kuma arraga'ib ita ce wadda aka yau aka yi ta kwadaitarwa akan me akan yin ta wadda har ma in mutum baya yi ana ganin sakacin shi yace wa yaqra'u fihi ma bi ummi al-qur'ani faqat mutum yana karanta fatiha ita kadai a cikin shafi'i a cikin raka'atayil fajr amma babu laihi mutum ya ƙara hasali ma ya tabbata ana karanta kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam kenan dai rakoi biyu na kisowar alfijiri rakoi ne masu muhimmanci su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'a biyu da mutum zai bayan kitowa alfijiri sun yi duniya alkhairi da abin da ke ciki kuma ana yin su ne kamin sallar asuba bayan alfijiri ya keto wanda ya saba yin su ma ya halatta ya ramka su bayan sallar mi bayan sallar asuba babu mufsidati salati babu mai bayani akan abubuwan da ke lalata sallah wa tafsudu salatu bid-dhahiki amdan aw sahwan sallah tana lalacewa idan aka yi dariya da gangan ko a cikin mantuwa in ka yi da gangan kana da zunubi in kun ba da gangan ka yi ba ba ka da zunubi amma sallar ta ne ƙa'ida suka ce a meki da suna alkhata'u yarfa'ul isma wala yusqitul hukma ƙa'ida ce usuliyya fiqhiyya alkhata'u يرفع الاسم ولا يسقط الحكم kuskure yana yahi maka zunubi ne amma baya yahi maka asalin ibadar da kai kuskure a ciki ba sako ana gane da kyau ba aka ce in mutum yi dariya da gangan sallah ta lalace kuma yana da mi yana da zunubi amma in ba da gangan yayi ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ilahi aka yahi ma amma sallah sai kame yau ba za ka ce ba tun da cikin kuskure ne na yi dariya kenan zan ce gaba da sallah ta a za ka sake sallan nan ka katse ta ka sake sabuwar kabbara wa bi sujudi sahwi lil fadilati wa bi sujudi sahwi lil fadila da kuma daga cikin abin da ke lalata sallah idan kai sujudu na sahawu dalilin rage mustahabbi ana gane da kyau ko misali faɗin subhana rabbiyal azim cikin sallah menene mustahabbi ne ko yana cikin mustahabbai yake yawwa to idan ka manta subhana rabbiyal azim cikin sallah a wajen sujada babu komi a kanka to a malikiya idan ka yi tunanin ai ka rage wani abu ne sai ka yi sujada ka yi ƙabli to ya lalata sallarka ba san ko ana gane da kyau ba idan saboda kayi sujudu sahu a inda ba a mi ba a yin sujudu sahu kenan kamar kayi wata sabuwar sallah ce ba wanda manzo Allah ya karanta ba mai sujada guda hudu yace wa bi ta'ammudi siyadati rak'atin aw sajdatin ko kuma da gangan mutun ya ƙara raka'a ko sujada aw nahwi zalika ko abin da ya kama da haka fi salati a cikin sallah da gangan ka ƙara wani abu a cikin sallah to sallar ta lalace wa bil akli wa shurbi da kuma ci da sha idan ka ci wani abu sallah ta lalace ko ka sha amma mi yau haɗe shi wannan shi babu laifi tunda naka ne ko mashina in ka kafto in kana so kana ya kwabce a bukka in ba ka da laifin komai wa bil kalami amdan da kuma magana da gangan illa li islahi salati sai dai idan magana ce aka yi dan a gyara sallah ya rikice a cikin sallah sai ka ce mishi kai subhanallah da muka ce maka fa ka bar sujada guda ne to wannan ba lahi wannan maganar da aka yi fa tabtulu bi kasirihi duna yasirihi amma sallah tana lalacewa in aka yi doguwar magana ma'ana an yi magana dan gyaran sallah amma doguwar magana akai misali har aka yi ga cece ku ce wancan suka ce an yi wancan suka ce ba a yi ba kun san ana cece ku ce ko a yi sahawa a shiga cece ku ce yawwa to idan magana ta yi yawa to sallar ta lalace a sake wata wa bin nafhi amdan da kuma busa da gangan busa da gangan a cikin sallah malai ce shi ma yana mi yawwa yana ta sallah amma mai ahalar yace in harafi ya hito ni ba ma san ya ake ba harafi ya hoto eh harafi ya hoto to wa bil hadasi kuma sallah tana lalacewa da hadasi shi wannan babu ma makawa akan shi ko ai mun san hadasi ko abin da ke hitowa daga jikinka irin su hutsari su tusa da sauransu wa zikiril fa'ita da kuma tuna sallar da ta kubuce maka ana gane da kyau ko wannan a shimawi kawai zaka jin wannan kana cikin sallar magariba sai ka tuna inna lillahi ashe ban yi sallar la'asar ba to shi kenan sallar magariba nan ta katse sai ka yi yawwa sai ka yi magariba sannan ka yi la'asar eh sai ka yi la'asar sannan yawwa sannan ka yi magariba to bakina alaikum wa bil qai'i in ta'ammada da kuma amai idan mutun yayin da gangan mutum ya jayo amai cikin sallah wa bi ziyadati arba'i raka'atin sahwan da kuma ƙarin raka'o'i guda hudu cikin mantuwa fi ruba'iyya a sallah mai raka'a hudu wa sulasiyya da sallah mai raka'a uku wa bi ziyadati raka'ataini da kuma ƙarin raka'o'i guda biyu fi suna'iyya a cikin sallah mai raka'a biyu wannan kamar yadda mu gani a halari ko ko cikin mantuwa sallah aka ƙara adadin raka'o'inta to sallar ta lalace sallar azawar kuka rabka ta raka'a takwas to ku dukun kun rabke ba na sallar gaba ɗaya babu ta raka'o'i takwas sun ce gaban za sai kun yi sabuwar sallah amma an ƙara raka'a ɗaya ko raka'a biyu ko raka'a uku babu laifi ka ne ba so wace irin dimuwa bace za ta samu tun ya raka'a hudu a rabka raka'a takwas ko kai ko bakwai ma nake ina ganin akwai sakaci kai ko shidda ma ni ina ganin akwai sakaci biyar dai shi wannan an saba yi ko wannan ya gida ce an saba yi to wai kaji wani ya zo raka'a sallan magariba ya raka'a guda ya sallame a shi karar rake sha wai to kaji to dama ita ka san komai sa take ko a takaice dai in aka ƙara rakawo'i da yawa to sallar ta lalace malam ya ce wa bi sujudil masbuqi ma'al imami listahwi da kuma sujadar al masbuq ma'al imami listahwi abinda ake cewa masbuqi shine wanda ya zo ya isko ko da ya isko an tada sallah an tsere masa da rakawo'i shi ake ce ma masbuki wanda aka tsere ma da raka'o'i a cikin sallar jam'i to idan yayi sujada tare da imam tare da limami listahawi sujada ta mantuwa qabliyan aw ba'diyan sujada ta qabli ko ba'di in lam yudrik ma'ahu raka'atan idan bai isko raka'a guda tare da liman ba ana gan da kyau ko to shi ma sallar shi ta lalace abinda malai yake nuhi nan shine kai ne ka zo masallaci sai ka isko ana raka'a ta ƙarshe ana cikin ana cikin ana cikin tahiya ko kuma ana cikin sujada yanzu bayan liman ya zo kamin ya sallame sai sujudu sahau to wannan sujudu sahau in ka bi shi aka yi tare da kai sallaka ta mi ta lalace ana gane da kyau amma in ka samu raka'a alal akalla raka'a guda to duk abin da liman yayi zaka mi zaka yi to sai dai in ba adini in kabli ne in za su je su yi wannan suje da guda biyu kai ba za ka bi su ba ya za ka yi zamna za ka yi ba tashi za ka yi ba ka cika don ba a tashi a cika sallah dole sai liman ya sallame in liman bai sallame ba a tashi a cika sallah ana gane da kyau ko idan in sujudu sahu ne na kabli to ka bari su yi kablin su in sun taso liman ya sallame sai ka mi ka tashi ka kawo rako'inka amma in kuma ka samu raka'a ɗai zuwa sama to duk abin da liman yayi zaka mi zaka yi wa bi tarki sujudul qabli in kana an naqsi salati sunan wa tala da kuma barin sujudul qabli in kana an naqsi salati sunan idan ya kasance dalilin barin sunnoni guda uku ne rage sunnoni guda uku ne wa tala kuma lokacin yayi tsawo wallahu a'lam Allah shine mafi sani ma'ana idan qabli ya kama mutum bai yi shi ba har ya sallame to in ya tuna ya sujada guda biyu ya sallame in ba a ɗau tsawon lokaci ba amma in an ɗau tsawon lokaci to sai ya sake sallar gaba ɗayanta babu sujudu sahwi babu mai bayani akan sujada ta mantuwa idan mutum ya mantuwa a cikin sallah sujadar da ya kamata ya yi don gyara sallar وسجود السهو سجدتان قبل سلامه إن نقص سنة مؤكدة سجدة تمنتوا سجدة guda biyu ce kamin sallama idan mutum ya rage sunna mai ƙarhi ya tashahadu lahuma zai yi me yake da suna yi musu tahiya wa yusallimu minhuma sai ya sallame daga gare su magana mafi inganci ba a tahiya in an dago daga kabli ko ba adi ba a tahiya sallamewa kawai ake yi wa in za da sajada ba'da salamihi idan kuma karawa ne a cikin sallarsa to zai yi ba'adi ma'ana bayan ya sallame sannan sai ya mi sujada guda biyu wa in naqasa wa zada idan ya rage kuma ya kara misali zaman tahiya na biyu baka zamna ba sai kame ka miƙe kenan kame ka rage ko yanzu kuma ana nan sai kai raka'a ta biyar maimakon raka'a hudu kenan kame ka ƙara kenan yanzu ga ragiya ga kuma me ga kuma ƙari to ka'ida a wajen malikiya shine yughallabu annaqsu ala ziyada ana rinjayar da ragiya akan me akan ƙari shine ma'anan shine ma yace li annahu yughallabu janiba annaqsi ala janibi ziyada shine dai abin da muka kawo domin ana rinjayar da bangaren ragiya akan bangare na na ƙari wastahi fi salatihi ala salasati aqsam mai mantuwa a cikin sallar shi kala uku ne ana gan da ke ko taratan yasuhu an naqsi fardin wataran yana yana mantuwa ne a wajen rage farilla min fara'idi salati daga cikin farillan sallarsa fala yujbaru bi sujudi sahwi to shi wannan ba a cike sa ma'ana wannan ragiyar ba a cike ta shine fala yujbaru ba wai tilastawa bane an gane domin akwai aljabru shine akwai al-ikmalu cikewa ba a cike sa da sujada ta mantuwa wala budda min al-ityan bihi dole sai an zo da farillan nan da aka rage in ka rage raka'a ko ka rage sujada dole sai ka mi sai ka zo da ita wa in lam yadhkur zalika hatta sallama wa tala idan bai tuna da wannan ba har sai da ya sallame kuma aka jima batalat salatuhu sallashi ta lalace wa yabtadi'uha zai sake ta ana gane da kyau ko misali kai ne ka manta sallar magariba da kai raka'a biyu kai sai da aka zo sallar isha'i sai kami sai ka tuna to wannan sallar magariba sai kami sai ka canza ta ba ta gyaruwa amma har ka je misali bakin masallaci ne sai ka tuna kana aika komo ka karaka a guda kuma ka yi ne me za ka yi a nan kabli ko ba'adi ku bani amsa yawa ba'adi za ka yi domin ka ƙara sallama wannan da ka yi ta ne ta bayan raka a guda biyu na malam yace wa taratan yashu an fadilatin min fada'ili salati wataran kuma mutun yana mantuwa ne game da wata ga wanda wani mustahabi daga cikin mustahabban sallarsa kal kunuti kawan misali mutun ya manta al kunutu wa rabbana wa lakal hamd ko kuma mutun ya manta da fadin rabbana wa lakal hamd aw takbiratin wahidatin ko mutun ya manta da kabbara guda wa shibhi zalika ko abin da ya kama da haka fala sujuda alaihi fi shay'in min zalika babu komai akan sa babu wata sujada akan shi kina in ka manta mustahabbi guda babu komai akan ka malai yace wa mata sajada li shay'in min zalika qabla salamihi batalat salatuhu wa yabtadi'uha wa yabtadi'uha duk lokacin da mutun yayi mantuwa ta mustahabbi sai yayi sujudu sahau yayi sujada guda biyu kamin sallama ma'ana yayi qabli sallar shi tami tami ta lalace ya sake sabuwa amma in ba ari ne ba laihi tunda dama ai ka kare sallar ana gan da ke ko shi yasa in ba ari ne shi babu wani laihi qabli ce ita in kai ta qabli bata kama ka ba kai ta to sallah ta lalace kaman kai sallah ce mai sujada guda nawa guda hudu kun ga muhimmancin mutum ya san mustahabbai ya san sunnoni ya san mi ya san farilloli yana da kyau an kare wannan littafin a je a zamna a daddake a daddake shi da kyau ba hudutsi muka ce ka ka azama littafi ka daddake a'a sai aka ce da Hausa ka daddake ma'ana ka maimaita ka maimaita ka saurari audio da sauransu sai ka gane da kyau kuma haka akwai abubuwan da suna bukatan ami a haddace su sai ka haddace malam yace wataratan yashu an sunnatin min sunani salatihi wataran kuma mutun yana wataran kuma mantuwa yana iya mantawa da sunna ce daga cikin sunnonin sallarsa ka surati ma ummil qur'ani kaman sura bayan suratul fatiha aw takbirataini ko kabbarori guda biyu nan ma'a ummil qur'ani na nuhin ai bayan suratul fatiha kenan kaman manta sura bayan fatiha domin ita fatiha farilla ce ya ce ko kuma kabbarori guda biyu awi tashahudai ne ko kuma me yake da suna tahiya guda biyu awil julusi lahuma ko kuma zama dan yin su wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka fa yasjudu li zalika to wannan zai musu sujada wala yafutu sujudu al-ba'diyyu bin nisyani sujada ta ba'adi ba ta kubuce ma mutum dalilin mantuwa ma'ana ko shekara nawa ka tuna da akwai akwai ba'adi a kanka to ka zo ka yi sujada guda biyu ka sallame wa yasjudu wa yasjuduhu walau zakarahu ba'da shahri kuma na mai riga malam masallaci an gane da jago yace mutum zai ramka wannan kabli ko da bayan wata guda ba'adi ko da bayan wata guda eh mai ahalari ne ce bayan bayan shekara walau qaddama as-sujud al-ba'diyya aw akhara as-sujud al-qabli ajza'ahu wannan magana tana da muhimmanci sosai da a ce maimakon sujudul qabli shine akhara maimakon sujudul ba'adi sai kai qabli to wannan ya wadatar ana gane da kyau ko maimakon ba'adi ka yi ƙabli kai ko maimakon ma ƙablin ne ka yi ba'adi ya wadatar amma a malikiya in ƙabli ke gare ka ka yi sake ka sallame to sallan taka ta ƙibli ana salla ta lalace ana gan da kyau ko shi yasa nan yace idan mutum ya gabatar da ba'adi akan mi akan ƙabli wala tabtulu salatuhu alal mashhur shi ne kenan ya ce a magana mafi inganci sallah bata lalace ba wa man lam yadri ma salla wanda bai san abunda adadin sallar da yi ba a salasan aw isnaini raka'a guda biyu ko uku ko uku fa innahu yabni ala al-aqall to zai gina akan mafi karanci wa ya'ti bima shakka fihi sai ya zo da abun da yake shakka wa yasjudu ba'da salamihi sai ya sujada bayan sallamarsa abin da malam ke niyi anan shine duk lokacin da kai shakka game da adadin rakawoyi raka uku nayi ko raka biyu nayi to ko da yaushe kai aiki da adadi mafi mafi karanci ko da yaushe kai adadi mafi kai adadi kai aiki da adadi mafi karanci amma akwai sujudu sahwa akan ka to anan dai malai na shinana muna mai mantuwa a cikin sallah bai wuce halaye guda uku as-sahwu fil fardi as-sahwu fi sunna as-sahwu fil mustahabbi imma ya kasance kayan mantuwa ne ta farilla shi wannan dole sai an kawo farilla kuma ai sujudu sahwu sai an biya ta imma ya kasance kayan mantuwa ne a cikin mi sunna ita kuma ba za ka ramka ta ba amma sai kayi mi sujudu sahwu imma ya kasance kayan mantuwa ne a cikin mustahabbi to shi kuma wannan babu mi babu komai a kanka wallahu ta'ala a'lam na'am nawa ake tada sallah da ashirin na so muna iya mu ƙara babul imama yana da yawa to ko a ban mutane dama su su yi sallah sai a je a shirya sallah ko ko a ƙara kaɗan to mu ƙara kaɗan sai a ba mutane ko minti goma sha biyar na yin arwallah da sauransu masu kewayawa da sauransu babun fil imama babin da ya zo dangane da al'imama shi ne limanci hukunce-hukuncen limanci wannan babin yana da mahimmanci sosai wanda babu shi a cikin ahalari wa min shurutul imami an yakuna zakaran musliman aqilan yana daga cikin sharadi na limanci liman ya kasance namiji ana gane da kyau ko ana nuhin dai limami ratibi limami na masallaci amma mata tsakanin su ya halatta su yi sallah guda ta yi musu limanci amma ba za ta shiga gaba ba tsakiyar su za ta tsaya kenan daga cikin sharaɗi na limami na masallaci ya kasance namiji musliman ana gane da kyau musulmi akilan mai hankali baligan balagagge wannan bai tabbata ba ana gane da kyau ko ya saba ma hadisi ingantacce Bukhari da Muslim Amr bin Salama Amr bin Salama ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka musulunta da shi da mutanen shi suka yi kwanaki suna koyan karatu da za su koma sai manzo Allah ya ce musu to in kun koma gida ɗayan ku yi kiran sallah wanda ya yi ku Qur'ani ma'ana ya yi ku hadda ya ja muku sallah ana gane da kyau ko yanzu an zo gida aka yi kiran sallah yanzu an zo za a limanci sai aka fara dibawa waye hadda ko da aka diba amr bin salama shi yake yana ba da labari da kanshi yace a lokacin bai wuce dan shekara shidda ba zuwa bakwai ko da aka diba duk yahi su harda to shi dama abin da ya yi su harda tun kamin su zo su musulunta akwai musulmai suna biyawa ta hanyar garin su suna sabka a gidansu yana jin suna karatu to sai ta haddace wasu abubuwa kuma ga karatun da suka zo suka yi tare da mutanen shi da aka diba shi ne kawai suka ce to kai ne limamin mu dan shekara nawa ga tsohi masu geme ba su ce ba a shi wanga dan yaro zai ba mu sallah shi ya ba su sallah yace a lokacin tufafin da ke gare shi idan yayi sujada ko yi ruku'i sai walle ya huto an san walle ko yawwa na gabarewa ta mini walle wa ta ƙasa wat wat lokacin na tuno da yarinta haka ake wannan yawwa idan mutum bai sa tufafi na kwarai ba haka sai kaman ana yin shi ne don saboda aima a aibanta mutum in bai sa tufafi masu kyau ba in ka sa wando wanda ya barke sai a taimaka haka nan dan gobe kaka sake sa wando wando barkakke ko mace ta ta shigo ba cikin sai muna mata haka sai a ta watsa musu ƙasa to yace in yana sujada ko ruku'i sai al'aura ta bayyana sai suka ce ka ya kamata a rufa ma limamin can namu asiri yace suka aka yi cikaru cikaru aka sai mishi tuwayi na bada sallah yace zancen nan da nake muku har yanzu ni ne limamin garin mu kaga sahabbai ba su da girman kai ba su da girman kai amma yanzu ba mawai ka balaga ba dan baka da aure ma sai a ce baka yin sallah Allah gane da kyau ko to wannan shine kenan na'am ni na ga wannan yana daga cikin abin da yasa ne sauran aure yana daga cikin abin da yasa ne sauran aure wasu ba su biya wasu yaran da ko aure ba ya da ga wanda sun sun aihe shi ma ce to bari na yi aure ba dai auren bane matsala aliman ya kasance mai ilimi ba mai wala ralin ba aliman bima la tasihu salatu illa bi ya kasance ya san abunda sallah ba ta ingantuwa sai da shi min qira'atin na karatu ma'ana karatun qur'ani wa fiqhin da fiqhu fa in iqtadaita bi imamin kenan wannan yake nuna ba ba hadda kawai ake kallo ba ana kallo hadami hada fiqhu idan ka haddace qur'ani amma baka baka san hukunce hukuncen sallah ba in sallah ta rikice ba za ka iya gyaran ta ba to bari mai izini goma ya bada sallah dan in ta rikice shi zai iya ni zai iya gyarawa yace fa in iktadaita bi imamin summa tabayyana laka annahu kafirun idan kai koyi da wani limami sai ta bayyana a gare ka kahuri ne ana gane da kyau ko aw imra'atun ko kuma ya bayyana gare ka mace ce a ni wanga mi ma zai sa mace mutun ya bi mace sallah amma dai ba mamaki in magana suka ce abin da ya da mamaki wai namiji da suna hajara ana gan da ke ko da mamaki namiji da suna hajara a ce mace mace na limanci ko kuma a ce limami ne mai kama da mace au kunsa ko kuma kunsa mushkil wanda ake cewa kunsa mushkil shine mutunan da yake me yake da suna yana da matsala ta siffar mata shine kunsa kunsa mushkil amma kala biyu ne akwai wanda mafi yawan siffofin mata sun yi yawa a cikin sa akan siffofin maza to shi wannan ana bashi hukuncin mace ana gan da ko misali a ce yana da nono amma al'aurar shi ta namiji ce muryata ta mata gashi na maza to wannan za a rin shayarwa ne ne namiji za a rin shayar amma misali yana da nono kuma al'auran mace ke gare shi amma siffa ta maza to wannan za a sashi a cikin me a cikin mata aw majnunun ko kuma haukaci ne aw fasikun ko kuma fasiki ne bi jarihatin ma'ana fasiki na gabobi shine ake cewa fasikun bi jariha ay fasikun bi jawarihi daga aljawarih ne kun san akwai fasikun bi kalbihi akwai fasikun bi jawarihi misali mazinaci fasikun ne bi jarihatin amma idan ya rika cewa zina halal ce to wannan ya huta daga fasikin bi jariha fasikin ne bi kalbihi kenan shi kahuri ne gaba daya ma ba a zancen shi aw sabiyun ko yaro ne lam yablug bai balaga ba alhulma bai kai balaga ba aw muhdithun ko kuma ɗan bidi'a ne ma'ana irin bidi'ar da take kai ga hutar musulunci misalin misalin misalin ɗan ƙalaƙato kun ga su bidi'a su tana hutar da mutum daga musulunci misalin ɗan shi'a mai ka hutar da sahabbai bidi'a shi ta ne ta hutar da shi daga musulunci ta'ammada alhadatha a kai ban karanta gaba bane aw muhdithun ta'ammada alhadatha da ba a kawo hadasi bai da nuhin muhdis dan bid'a amma anan yana nuhin ko kuma mai hadasi wanda hadasi ya huto masa da gangan musan ko ana gane da kyau ba ma'ana misali wanda baya da arwalla batalat salatuka to sallaka ta lalace ma'ana idan har kai sallah bayan wa'annan mutanen gaba ɗayan su sallaka ta mi ta lalace wa wajabat alayka al-i'ada ya wajabta akan ka kami ka canza sallah sai dai idan mutum baya da arwala ya baku sallah in ku buku san baya da arwala ba ku da ni ba ku da sallah ku tayi sai dai lahi yana mi yana akan shi shine magana mafi inganci lokaci yayi ko nan zamu dakata bayan sallah insha Allah sai mu ci gaba mu ga abin da ya sawaka subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah